الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka yan uwa musulmi masu girma waɗanda muka haɗa fuskoki a wannan masallaci mai albarka da sauran masu sauraro daga gefe muna wa juna gaisuwa irin ta addinin islama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala wanda ya nufe mu ya kuma kaddari rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci sannan kuma Allah cikin ikonsa alkawarin da muka wa al'umma Allah ya alkawarin kuma ya cika a wannan lokaci a wannan rana mai albarka shine kamar yadda muka sanar da al'umma cewa muna da babban bako da ya zo daga garin bauchi wato malam abdulmanan mahmud shira wanda ɗa ne ga malam mahmud shira sanannen malami a wannan nahiya tamu kuma a duniyar sunna a malam ba bakon fuska ba ne a wannan guri ya ɗan zo lokaci bayan lokaci ya gabatar mana da lekcoci akan matakai daban-daban kuma allah da ikonsa wannan karan ma allah ya ƙara dawo mana da shi wannan abin da muke bukata a wajen al'umma shine a ba da haɗin kai ta fuskar sauraro mu kuma nemi taufiki a wajen allah maɗaukakin sarki mu saurari abin da malam ya zama da shi na guziri na abin da zai bamu na ilimi kamar yadda ya saba bamu sannan maudu'in da malam zai tattauna a kai shine maudu'in da muke da ciwo a kansa wato akan gaba ta tauhidi da wannan gaba ita ce gabar da muke ishirwarta a wannan nahiya ko in ce a wannan lokaci a ko'ina wanda an yi wasa an yi sake an bar farfajiyar allah maɗaukakin sarki wasu sun zo sun shigo an shigo da su ana nema a karɓi wani matsayi na allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'ummar musulmi wannan bala'i ne mai zaman kansa wanda yanzu malamai suka tashi ba da wasa ba don su kunna wannan bala'in wuta ta yadda za a bige shi da hujjoji daga alkur'ani da sunna da ma maganganu na magabata insha Allah ta'ala da haka ba tare da dogon lokaci ko bata wa juna lokaci ba za mu gabatar da malam domin mu ji abin da yake dauke da shi na sakon da ya zo mana da shi na abin da muka yi magana topic akan tauhidi na kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a wajen bauta da haka akar makallahu wadda tafaddal mashkuran إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a nan garin yana ƙaramin hukumar shira a wannan jiha tamu ta bauchi a wannan rana ta alhamis yau muna goma sha takwas ga watan rabi'u sani hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da shekara 1445 wanda ya daidai da yau muna biyu ga watan sha ɗaya shekara ta 2023 miladiya kamar yadda malam usman ya gabatar abinda za mu yi magana a kai insha Allah ta'ala shine wannan maudu'i da muke da ƙishin ruwansa kwarai da gaske a kowane lokaci kuma a duk inda muka samu kanmu mafiya yawan mutane sun rafkana game da wannan maudu'i na tauhidi balma hasali malaman da muka fi son sauraronsu su ne malaman da suke magana akan wasu abubuwa ba tauhidi ba idan za a samu malamin da ya dage yana wa'azi da kira akan tauhidi to za ka galibi mutane ba su cika sauraron su ba abinda muka so shine mu samu malamin da zai yi wa'azi akan aure mu samu malamin da zai yi mana wa'azi akan hanyoyin samun arziki hanyoyin samun kuɗi mu samu malamin da zai mana wa'azi akan kasuwanci mu samu malamin da zai duka wa'annan na'am suna da muhimmanci kuma masifa ce a cikin al'umma a ce malamai sun bar wa'azi akan wa'annan bangare saboda takan kai ga al'umma sun dulmiya cikin sabon Allah har ta kai ga al'umma ta halaka amma kuma ana tuya ana mantawa da albasa duk yadda ka gyara kasuwancinka ka gyara zamantakewar aure ka gyara hanyar neman abincinka ka gyara dukkanin abin da za ka gyara sai dai ka samu matsala baka gyara tauhidinka ba to duk wannan ababen da ka gyara duka aikin banza ka yi duk kayi aikin banza ne yau inda mutum zai je gaban Allah duk waɗancan abubuwan ya ɓata su sai dai ya gyara tauhidinsa alal akal mafi karanci shine ka ce in Allah ya ga dama ya shigar da shi wuta ya masa azaba na wani lokaci daga baya fito da shi ya kai shi aljanna amma in mutum ya tafi gaban Allah da tauhidinsa a gurɓace da tauhidinsa a lalace da tauhidinsa bai zama cikakken tauhidi ba to in Allah ya ajiye shi a wutan jahannama bai da ranar fita ba ran da zai fito in mutum ya kuskure je gaba ga Allah yana shirka yana hada Allah da wani wajen bauta to lokacin da ya kuskura ya isa farfajiyan alkiyama da wannan aikin na shirka to ina tabbatar maka cewa in ya shiga wuta bai da ranar fitowa in ya shiga wuta bai da ranar fitowa Allah ta'ala yana cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar Allah yana cewa lallai duk wanda ya hada Allah da wani wajen bauta ya mutu yana shirka ba fa wai batun ba zai shiga aljanna ba a'a haramun ne ya shiga aljanna Allah ya haramta mai shiga aljanna ya haramta ma aljanna ta dauke shi saboda haka haramun ne shi ya shiga aljanna to tunda haramun ne shiga aljanna ina ne makomansa Allah sai ya ce wa ma'awahu nar makomarsa ita ce wutan jahannama saboda haka daga sanda mutum ya kuskura ya tafi gaba ga Allah ya mutu da shirka ya mutu ba cikakken tauhidi ya mutu bai zama muwahidi cikakke ba to babu shakka wannan wato daga ranar da ya haɗu ya haɗu da Allah akan wannan hanyar to babu shakka ya tabbatar da cewa a ranar ya shiga jahannama kuma wallahi bai da ranar fita bai da ranar da zai fita tauhidi ya ƴan uwana shine mafi girman aikin da Allah ya turo mu duniyar nan mu yi duk wani abin da mutum ya yi a duniya na abin da Allah ya halatta masa ribar kafa ya yi amma ainihin makasudin zuwansa duniya shi ne tauhidi ainihin makasudin halittarmu da Allah ya yi Allah ya halice mu ne don mu yi tauhidi amma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce ban halicci aljanda mutum ba sai dan su bauta mu duk in ka duba malaman tafsiri zaka ji suna cewa ma'anan illa li ya'budun ay illa li yuwahhiduni bil ibada sai dan su kadaita ni su dayanta ni da bauta tauhidi malamai sun ba da ta'arifin sa suka ce shine ifradullahi ta'ala bil ibada duk wani abin da aka ce ibada ne wannan sunan shi bauta to ayi ma Allah shi kadai kar a hada shi da kowa kar a sarrafa wani abu na ibada zuwa ga wani annabi ne manzo ne mala'ika ne duka wannan inda aka ce kaza ibada ce to ba a sarrafawa ba a tasarrufinsa ma wani daga cikinsu ana tsaye da shi ne ga Allah shi kadai wahdahu la sharika la in dai sunan wannan abin ibada in dai sunan wannan abin ibada saboda haka na'am annabawa da mala'iku da shahidai da siddiƙai da waliyai kowa yana da matsayin da Allah ya ajiye shi amma matsayin ibada bauta ba wanda yake da wannan matsayin in ba Allah ba Allah shi kaɗai yake da wannan matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa in wani ya nema ya ɗauki wata siffar Allah ya bashi sai ga ya taka masa burki tun da wuri wani ya samu manzan ya faru da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ma sha Allahu wa shi'ita ka wannan abin kaga yadda ya kyau saboda haka Allah ya so haka kai ma kaso manzan Allah sai ya ce masa aj'alta ni lillahi niddan yanzu kai ka sanya ni kishiya ma Allah ne bal kul ma sha Allahu wahda ce abinda Allah ya ga dama shi kadai ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama ke faruwa abinda Allah bai so ba ba zai faru ba ba zai faru ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ka dau siffar Allah zaka bashi sai taka maka burki wani ya zo ya samu an yi taro annabi sallallahu alaihi wasallam na zaune sai ya tashi yana yi ma mutane nasiha a ciki yana dan baiti sai ce watina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tilu alaina kitaballah wa ya'lamu ma fi ghadi yace a cikin mu ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana karanta mana littafin Allah yace kai annabi ma ya san me zai faru gobe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi'sal khabibu anta annabi yace tirda mai wa'azi irinka tirda mai wa'azi irinka ka dauki matsayin Allah ka bani tirda mutum mai wa'azi irinka kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi sakaci da wannan ba shi yasa idan ka duba littafin kitabut tauhid za ga malam muhammad ibn abdul wahhab babu ya bude su kutum da guda ya masa take da babu ma jaa fi himayatil mustafa janabat tauhid wa siddihi wa siddihi kulli tariqin yusilu ila shirk da kaga yace babin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada kariya ma bangaren tauhidi ya kuma toshe duk wata hanyar da za ta kai mutum zuwa ga shirka kai a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana ga matsayin Allah nan ga kuma matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka gaya musu qul inna ma ana munzir Allah ya ce ka ce musu ni manzon Allah iyakaci na ni mai wa'azi ne amma abin bauta fa in an tashi roƙowa za a roƙa wa ma min ilahin illallahu alwahidul qahhar ba wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya in ba Allah ba shi kadai marin jayi rabbus samawati wal ardi wa ma bainahu bal azizul ghaffar ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su mabuwayi mai yawan gafara kaga a aya ɗaya Allah ya hada ma annabi yace ka gaya musu ni matsayina shine mai wa'azi matsayin bauta fa matsayi ne na Allah matsayin bauta matsayi ne na Allah matsayin bauta matsayi ne na Allah to tauhidi malamai sun ce ya kasu kashi uku na farko shi ake kira da tauhidul rububiyya shine tauhidullahi bi af'alihi kadaita Allah wajen ayyukansa shi kadai duk wani aikin da Allah ne yayi to mutum ya gamsu ba wanda ya isa yi wannan aikin in ba Allah ba ba wanda ya yi wannan aikin in ba Allah ba Allah ne shi kaɗai ya yi wannan aikin mutum ya gamsu da haka Allah shi ne ya halice mu shi yake azurta mu shi yake ba mu duk abin da muke bukata rayuwarmu na hannunsa in ya ga dama ya raya mu in ya ga dama ya kashe mu sanda ya ga dama ya yi ruwa sanda ya ga dama ya hana ruwa in ya ga dama ya baka kudi in ya ga dama ya hana ka wannan duk yana hannun Allah wannan kuma tun zamanin kafiran da dukkanin kafirai na duniya sun yadda cewa wannan aikin aikin Allah ne shi kadai wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah Allah ya ce inda zaka tambaye su wai wa ya halicci samai da kasai Allah ya ce za su ce maka Allah ne wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda min ba'di mawtiha la yaquluna Allah Allah ya ce inda zaka tambaye su ka ce musu wai wa ke saukar da ruwa daga sama ya rayar da ƙasa bayan ta ƙeƙashe bayan ta mutu za su ce maka duk wannan aikin Allah ne saboda haka duk kafirai su Abu Jahalin su Abu Lahabi duk kafiran da duk sun gamsu cewa wannan aikin Allah ne shi kadai wannan aikin Allah ne shi kadai Allah shi yake rike da rayuwar mu gaba daya kowa ya yarda da wannan amma fa duk manzannin Allah da Allah ya aiko rigimar da suka yi da al'ummar su akan tauhidul uluhiyya ne tunda kun yarda Allah shi ne ke rayarwa shi ke kashewa shi ne mai halitta shi ke azultawa shi ke talautawa shi ke ba da lafiya shi ke sanya rashin lafiya shi ke kawo amfani shi ke saukar da cutarwa sanda ya ga dama to ku bauta ma Allah shi ɗaya tunda duk kun yadda wancan aikin Allah ne to mun je tauhidul uluhiyya tauhidi da biyu kenan shine tauhidullahi bi af'alil ibad aikin da bayi za su yi ma Allah su kadaita Allah da wannan aikin wannan shine tauhidul uluhiyya shine tauhidi na biyu shine duk wani abin da aka ce maka ibada ne to kar ka yi ma kowa in ba Allah ba kar ka yi ma kowa in ba Allah ba yau mun wayi gari mutanen mu galibi yanzu tunaninsu ya koma irin tunanin kafiran da duk sun gamsu fa duk wa'ancan ayyukan da muka lissafa aikin Allah ne amma sai suka ce ma annabi wai aja'alul alihata ilahan wahida suka ce wai wa shi wannan muhammadu so yake duk wayannan allolin du mu zubar da su bauta ma Allah ɗaya kai suka ce kai inna hadha la shay'un ujab wannan abun mamaki ne to kaga yanzu mu ma a cikin al'ummar mu ya zama abun mamaki don ka ce kar a roki kowa in ba Allah ba don ka ce kar a roki kowa in ba Allah ba yanzu da ka ce in ka shiga musiba kar ka kira annabi sai wani ya ce maka wai baka san annabi kira wajensa wai kana son annabi wai shine in ka tashi in ka shiga cikin bala'i ka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan in dai mutum yace annabi yana fitar da mutane daga masifa to ko dai jahili ne ko kuma ya san ilimi amma yana zagin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in jahili ne kaga wannan ya ka bashi uzuri a karantar da shi amma in dai yayi karatu to zagin annabi yake yi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sanda ya fara da'awa a garin makka da Allah wace irin azaba ce ba a yi masa habbansa ba tare da cewa ai Allah bai manta da su ba wani yanzu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah yanzu haka za mu ci gaba da zama a cikin wannan wahala cikin wannan azaba ana azabtar da mu saboda addinin Allah mu roki Allah mana ya kashe wayannan kafiran gaba ɗaya a yi addini yadda ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ku jarabawanku da sauki a zamanin da mutum in ya ce la ilaha illallah akan ɗauko shi a tara jama'a a ce ko ya yi ridda ko a sa zalto a ta garawa daga tsakiyar kansa har sai an raba shi biyu sai duka ɓangarensa sun faɗi duka ɓangarensa sai sun faɗi to yanzu don allah a kara makalla annabi yana da daman da zai fidda mutane daga masifa kuma ya bari ake azabtar da sahabbansa dan girma Allah wannan ba zagin annabi yayi ba wannan ba zagin annabi bane sannan wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba yace ya manzon Allah halakatil amwal waja'al iyal yace ya rasulullah dukiyoyi sun halaka iyalai suna cikin yunwa dabbobi suna ta mutuwa ruwan sama ya ɗauke fadu'ullaha an yi tsiyana roƙa mana Allah ya saukar mana da ruwa kaga da ya zo ya samu annabi na hudu ba sai bai ce annabi saukar mana da ruwa ba sai ya ce mai roƙan mana Allah ya yi mai ya saukar mana da ruwa ashe da annabi da sahabbai duk sun gabu su cewa annabi ba shi ke saukar da ruwa ba annabi ba shi ke kawo agaji ba an shiga masifa to yanzu in ka ce annabi yana kawo taimako yana iya taimako yana ganin dabbobi suna mutuwa iyalai suna cikin yunwa gona ta lalace kuma yana jiran sahabbai sai sun sun ce yayi ya saukar da ruwa kafin ya saukar da ruwa wannan ya dace da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma an gama wai duk wannan sai ce maka wai duk duniya ba wanda ya kai son annabi wai shi ne ƙarshen wai masoyin annabi ya ce maka takalmin annabi ya fi kowa daraja na an bamu da musu amma sai kuma yazo ya gaya maka wai ga wani ya kawo salatin da ya na annabi dan girman Allah na ga musu takalmin annabi ya fi ni daraja kuma in ce dan kawo salatin da ya na annabi ha wannan ne tufka da warwara ne kaga rashin ilimi ne yake kai mutane zuwa ga haka shi yasa sai kaga in an zo an taru a wajen maulidi sai a karanta maka falalan annabi isra'i annabi ya je sama ya je inda kowa bai taba zuwa ba ya karɓo salloli har ya je fadan Allah har ya ce maka mawa da annabi je sama ya ga Allah wai kuma sai an gama wannan ya watse a wajen maulidi sai kuma ya zo ce maka wai Allah yana ko ina ha Allah na ko ina to da annabi je sama wajen waje kenan in dai Allah na ko ina annabi da ya je sama ya karbo sallah a wajen waye karbo sallan kenan ya fa gamsu fa isra na'am ba mu da musu hadisin isra'i da miraji hadisi ne ingantacce kuma ko sun karanta wallahi alitattafanmu suka ɗauku alitattafanmu na alusunna suka ɗauku wannan ƙasa'an ba musu annabi ya je isra'i da miraji har ya je inda kowa bai taɓa zuwa ba amma dai ba yadda za ka zo karanta mana ka zo daren maulidi ka karanta ma jama'a cewa annabi ya je sama har gaban allah har ka ce ya je ya ga allah ya karɓo sallah ya dawo kuma yin an gama kuma wai ka zo kana musu da mu akan cewa Allah na sama wai ka ce Allah na ko'ina kaga wannan akwai tufka da warware a ciki so shi annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani abin da za a ce na tauhidi ne in ya ga za a karkatar da shi zuwa gare shi sai ya yi sauri ya taka wa mutane burki sai sauri ya taka burki mutane har yanzu sun kasa gane darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma matsayin Allah har yanzu mutane sun kasa bambance wannan na'am so wani shi gani yake yi wai ya girmama annabi ne ya mutunta annabi in yace wai mu din da taimako ne in dai ba nan in dai ba na annabi ba ba masu shi kuma annabi fa kullun yazo sallah karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake karanta to yanzu dan Allah bari mu ba mu misali kaddara ma ana neman taimakon annabi walillahi al-masalul a'la ni yanzu in ina da bukata malam Usman na da bukata sai aka ce dukkaninmu ga mu a gaban gwamna ga gwamna ga deputy gwamna sai shi ya tafi gaban gwamna ni sai na tsaya wajen lokaci gwamna da ku ce mu yana da hankali da ku ce ina da hankali ya ce baka da hankali da gwamna mai raka tsaye wajen lokaci gwamna ko ka gani shi shi ko zai taimake ka ba sai ya nemi izini sai ya nemi izini amma shi wannan yana da direct contact da akwatin jiha Mm. in ya baka miliyan goma ta balu a cikin akwatin gwamnati mataimakin gwamna fa sai dai shi ma a bashi to yanzu don Allah walillahi masalul a'la a ce maka shi annabin fa Allah yake roƙa Allah fa annabin yake roƙa kai kuma kai a ce maka wai wai ka tashi musiba kai ka shiga musiba ya ka roƙi manzon Allah ka gaya mu a ina annabi bai taɓa karantar da haka annabi bai taɓa karantar da haka ba annabi bai taɓa karantar da haka ba kuma wallahi duk wanda ya ɗauki wannan hanyar wai in mun shiga musiba mu muna neman taimakon annabi to taimako in ba na annabi ba ba ma so wallahi in ma ka ɗauka cewa kai masoyin annabi ne to ina tabbatar maka ka ji da kyau tun kan ka je kiyama wallahi kana cin wanda annabi zai ce da ku suhukan suhuka kana cin wanda annabi zai ce da ku ayi nesa nesa ayi nesa saboda mai innahum qad ghayyaru wa baddalu ba'da sun canza kun bar hanyar da manzo Allah ya bar al'ummarsa sallallahu alaihi wa sallama ku kalle duk annabawan Allah in sun zo abinda fa suke gaya ma al'ummomin su shine ni manzo biyayya ake mu bauta kuma ma Allah ake yi annabi nuhu Allah yake cewa inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun ali qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin sai ce ani ibudullaha wattaquhu wa atiu kaga yace ni mai gargadi ne gare ku mai bayyana gargadi na a fili menene wa'azin da nake muku shine ani ibudullaha kaga bauta ku yi ma Allah shi kadai wattaquhu ku ji tsoron sa shi kadai ni kuma manzan da Allah ya turo ni zuwa gare ku wa aqiu ni biyayya ga ku ba bauta ba ba bauta ba na taba jin wani wani dan bid'a a ta anguwar mu bai wuce sati biyu ba haka wai yana yana bayanin cewa wai ya gamu da wani wahabiye bakin ba wahabiye irin wanda annabi yace da na da na gansu da na yake su wane ne wane ne wai suna magana akan shehu ibrahim inyas sai shi ahalu sunan sai ce ai shehu ma bawan allah ne sai ce ka aiko wallahi baka san darajar shehu ba wai kare ne shehu in kace masa bawan allah kare ne shehu in kace mai bawan allah to duniya dai sama da ƙasa ko dai allah ko bawan allah sama da ƙasa ba na uku ko khalid ko makhluk ko abid ko ma'bud ko dai mai bauta ko abin bauta ko mahalicci ko abin halitta ba na uku saboda haka mun yadda Allah shi kadai ne sama da ƙasa kuma kowa bawan Allah ne to daga sanda ka ce wani ba bawan Allah bane shi kuma me kenan kamar da shi Allah kenan ya zama Allah kenan amma ba mu ga dukkanin annabawan Allah karankata kaf dukkanin annabawan Allah za mu ji Allah yana ambatan su bayi bayi bayi bayin Allah shi karan kanshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ayoyi da yawa malamai suka ce duk inda Allah ya tashi lissafa mafi girman darajar annabi sai kaga ya kira shi da bawa yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir kaga da yace tsarki ya tabbata ga wanda yayi tafiyan dare Isra'i da bawansa kaga wannan a darajar annabi a dauke shi daga Makka a kai shi har Baitul Maqdis a tara masa annabawa yayi musu sallah a je sama da shi har saman bakwai ya dawo duk a dare daya wannan darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan darajar Allah duk da wannan darajar da annabi yake da shi a wurin Allah sai Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi Allah da ya tafiyan dare da bawansa yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kaga saukar da alqur'ani da Allah ya yi ma annabi ai daraja ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum kaga daraja ce amma Allah sai ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihil kitab godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar da littafi bisawa bisa bawansa tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان كي karshen ta duk in aka taru gun maulidi ya karanta Isra'i da Miraji to a wajen Isra'i da Mirajin ma Allah ya ce annabi bawa ne ba ne Allah yake ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى كذا زيتي يمسو ثم دنا سي يمسو فتدلى يكار متعوى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدي زما tazaran da ke tsakaninsu kamar zira'i biyu ko kusa da haka tare da cewa malamai sun sabani akan wannan lamirin yana magana ne akan wa wasu kan suna cewa ya matsa kusa da Allah wasu sun ce ya matsa kusa da mala'ika jibril to kaga a wajen Isra'i da Mirajin Allah sai ce me fa auha ila abdihi ma auha Allah sai yi wahayi zuwa ga bawansa abin da ya masa wahayi kaga a gun Isra'i da Mirajin ma a saman ma Allah ya ga ma annabi kai bawa ne a saman ma Allah ya ce ma annabi shi bawa ne haka nan ka ɗauki duk annabawan Allah galibi za ga Allah yana kiransu da bawa Allah ya ce gogaro da annabi Isa lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrab Allah ya ce kun ga annabi Isa duk matsayinsa a wajen Allah nan kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun min kun ga duk matsayinsa kalman Allah ne shi ruhi ne daga Allah Allah ya ce amma annabi Isa bai taba kyamata a ce masa shi bawan Allah ba bai taba jin ya fi karfin haka ba bai taba jin ya wuce a kira shi bawan Allah ba kai walal mala'ikatul muqarrabu haka nan mala'iku ma da suke kusa da Allah su ma ba su taba jin sun fi karfin a kira su bayan Allah ba Allah ya ce wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a duk wanda ya ji ya kyamaci zaman sa bawan Allah yace ya fi karfin ya zama bawan Allah Allah ya ce a ibadta Allah zai hada kowa kowa zai zo ai in an je lahira kuma wallahi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda sama da ƙasa in an tara kowa ranar lahira Allah ya ce kowa zai tsaya ne a gaban Allah a matsayin bawa kowa zai tsaya ne a gaban Allah a matsayin bawa a matsayin bawa annabawan Allah kalli annabi nuhu Allah ya ce zurriyatan man hamalna ma'anu innahu kana abdan shakura kaga Allah ya ce annabi nuhu bawa ne mai godiya yayi bai cewa mutum ne mai gode ma Allah amma sai ya ce shi duk da haka shi menene bawan Allah ne shi annabi Dawud Allah ya ce isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud al-ai ambaci bawa mu annabi Dawud annabi Suleiman Allah ya ce wa wahabna li Dawud Sulaimana ni'mal abd innahu awwab Allah ya ce madalla da bawa irin annabi Suleiman kai annabi Ibrahim in ka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na biyu a daraja a wajen Allah sama da ƙasa amma Allah ya ce wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar Allah ya ce kaga wayannan su ukun bayin mu ne da Ibrahim da Ishaq da Yaqub da annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ishaq da jikansa annabi Yaqub Allah ya ce dukansu bayi ne Allah fa yace inna akhlasnahu bi khalisatin zikrar da mun kebance su da kebantacciyar ambato Allah yace wa innahum indana laminal mustafain al akhyar su a wajen mu suna cikin zababbun mutane mafiya alkhairin mutane amma duk da haka ba su fita daga da'irar su bayin Allah ba ba su fita daga wannan da'irar ba shi yasa Allah da kansa ya gaya mana ma kana li bashari an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa bai dacewa ga mutum Allah ya bashi littafi ya bashi hukunci ya bashi annabta amma in ya je ya tara bayin Allah thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah ya ce wa mutane wai ku zama bayina masu bauta mun koma bayan Allah Allah ya ce ba annabin da muka taba aika shi zuwa ga mutanensa kuma ya gaya musu haka ba annabin da ya taba faɗa ma mutanensa haka in ji Allah kaga in an ce annabi bai gaya wa mutanensa haka ba ina kuma ga wani shehi ina kuma ga wani wali shi kuma fa ta ina ya fito duk annabi in ya zo me yake gaya wa mutanensa Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusu abinda yake ce musu ku zama mutane masu tarbiyya da raino da tarbiyantarwa da abinda kuke koya na littafi da abinda kuke karantawa ku yi aiki da shi Allah ya ce kai bari ma ku ji wala ya'murakum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba Allah bai taba umurtanku ku ku riƙe mala'iku ko annabawa a matsayin ababen bauta Allah ya ce Allah bai sa ku ba sai ce a ya amurkun bil kufri ba ne antum musulmi yanzu Allah ya umarce ku zama kafirai bayan kun musulunta ashe bautan mala'iku da annabawa menene kafirci ne tunda har Allah ya ce yanzu har Allah ya ce ku zama kafirai bayan kun zama musulmai saboda haka jama'a duk wani abin bauta da za a bauta masa in ba Allah ba sunan shi bata kuma ka kalli alkur'ani ka gani duk inda Allah ya zo maganan tauhidi sai ka ji ya ce min dunillahi kuma bayan Allah in dai ba Allah bane eh to ya shiga cikin min dunillahi kowa ya shi in dai ba Allah bane ya shiga cikin min dunillahi duk girmansa duk matsayinsa in dai a harkan bauta ne a harka ce ta ibada in ka daga Allah to kowa min dunillahi kowa min Allah kuma ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru karka kira kowa in ba Allah ba wanda ba zai amfanar da kai komai ba kuma zai cutar da komai ba da kai komai ba Allah ya ce fa in fa'alta in ko kai haka fa innaka idan min zalimin lalle ka cika azzalimi a ce Allah ya halicce ka shi kadai kuma ka hada shi da wani wajen bauta Allah ya ce zalincin ka yayi yawa ka kai makura wajen zalunci saboda haka in dai an ce tauhidi tauhidi to yadda fa kake ganin sallan ka baka yi kowa sai Allah haka nan kuma fatanka da roƙonka da sa ran samu ba a sawa a wajen kowa in ba Allah ba duk wani wanda ka sa tsammani akan za ka samu a wajensa in dai ba Allah ba wallahi zai ba da kai zai baka kunya zai baka kunya wani malami ke cewa la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladhi babuhu la tughlaqu ya ce karka yadda wata bukata ta taso maka ka je ka tambayi ɗan adam ko ma ka tambayi wanda ƙofarsa kullum a buɗe take ba a rufe ta ya ce allahu ya zibu in tarakta su'alahu allah fushi yake yi in ka bar roƙonsa in baka roƙonsa sai ya fushi da kai amma wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdibu shi ko ɗan adam in ka yawaita roƙonsa sai ya yi fushi shi ko Allah in baka roƙonsa sai ya fushi shi dan adam ko in ka cika roƙonsa sai ya fushi sai ya fushi to shi yasa in dai kana son zama lafiya to tunanin me zan samu me zan samu me zan samu sai da shi a wajen Allah shi kadai Allah shi ne kadai wanda yake bayarwa na wajensa baya raguwa ba kuma ya tunanin da ka bashi tukunci duk wanda hidima ta taso maka yau in biki ya taso maka sai wane ya baka gudunmawar naira dubu goma shi ma fa yana tsammanin in bikinsa ya taso za ka ba shi dubu goma haka ne ko ba cewa ake yi ana yin dumi a duyu ba ne man logo ko kawai shi ne in kayi min na maka walbani walbaka walhana ni walƙi ne me ko haka aka ce ana yi shi Allah ba me kake da shi da aka ba mu Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah ya ce ya ku mutane ku ne talakawa mabukata matsiyata zuwa ga Allah amma Allah shine mawadaci abin yabo kowa a gaban Allah matsiyaci ne shi kowa a gaban Allah matsiyaci ne shi in kana neman arziki hanyar da zaka samu arziki hanya ce guda ɗaya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun Allah ya ce arzikinku da abin da ake muku alkawari yana sama da ka daga hannunka ka roki wanda yake sama ka ce ba ni la ya ruddu sa'ila shi Allah in an roƙe shi baya wulakanta wanda ya roƙe shi baya wulakanta wanda ya roƙe shi galibi yanzu mutane mun watsar da tauhidul uluhiyya mun dauka kawai tauhidi ya tsaya ne a zallan sallah da azumi da zakka da aikin hajji da sauransu mun manta cewa akwai ɗaya ɓangaren shine sanya alkhawfuwar raja' fatanmu da tsoronmu mu sanya shi ga Allah shi daya yau mutane mun koma ma mun fi tsoron bayin Allah sama da Allah ba abinda mutane suke tsoro yanzu irin talauci talauci talaucin nan fa shi ma wa amuri ne bawan Allah ne umarni Allah yake bashi in ya ga dama ya ce sauka kan wani tashi daga kan wani duk kuma da barbarin da zaka yi da hanyar da zaka bi don ka rabu da talauci in Allah ya ce kan wane wajen zamanka ne in ya zauna wallahi baka iya daga shi ala baka iya daga shi ba shi yasa zaka samu wani da ya fara kasuwa sai ga budi ya zo masa wani ko ya shiga kasuwar an ba shi jarin ya karye an kara masa ya karye an kara masa ya karye shi automatic Allah ya rubuta talaka ne shi bayan da kwaiya da shi saboda haka yanzu ya koma koyi asirinsa a rufin yin an samu ɗan ɗari biyun cin dan wake da safe ya yi godiya ma Allah shi kenan ka kalla gani duk wani abin da wani ya sa a gaba ya yi arziki da ka samu akwai wanda tun ba haife shi bai ke wannan harka amma shi bai kuɗi ba shi bai kuɗi ba in ka kalle mu gaba ɗaya da masu motoci da masu mashina da masu gidaje kowa ka ce duk masu motoci su taru ana kowa maka bayanin ta ina ya samu mota daga hanyoyin samun motar daban-daban ne wani kasuwa yi wani adashe yi wani kaza da kaza wani kaza da kaza in ka ce wannan ya yi adashe ya sai mota ka ce ma jama'a kowa ya daga hannu wanda ya sai yana adashe ya daga hannu wani ya fi shekara goma yana uwar adashe amma har yau bai da takamaiman mashin mai kyau wannan kuma daukan farko ya ya sai mota kaga ashe arzikin wa yake bayarwa Allah ne yake bayarwa Allah ne yake bayarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ka ga musu kul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah Allah ya ce ka ga musu ba na iya mallaka ma kaina wani amfanarwa ko wata cutarwa duk abinda kaga ya same ni to abinda Allah ya so Allah ya ce ka ga musu ai walau kuntu a'lamul ghaiba lastakfartu min alkhairi kuma masaniya su inda na san gaibu da na yawaita aikin alkhairi da ba wani kuma abin mummuna da zai same ni a wani wajen ya ce ka gaya musu ƙul la aqulu lakum indi khaza'inullah Allah ya ce ma annabi ka gaya musu ni fa ban ce muku taskokin Allah na hannuna ba ban ce muku taskan arzikin Allah yana hannuna ba kaga in Allah ya gaya ma annabi ka gaya musu taskan arzikin Allah baya hannuna ina kuma ga wani wanda ba annabi ba ina ga wani wanda ba annabi ba yau ka duba ga wasu mutane har common lissafi ma ba su da shi yanzu misali an yi siyasa an gama in ka ɗauko duk jam'iyyun nan daga masu takarar shugaban ƙasa har na ƙasa mafiya yawansu suna da bokaye illa marrahim Allah kuma kowa in ya je gun bokansa zai ba shi full assurance cewa kai ne shugaban ƙasa kai ne gwamna kai ne ɗan majalisa kai ne kaza bayan ko a cikin 'yan takarkaru mutum goma mutum sha kaza guda ɗaya fa ake bukata ba kowa kuma bokansa ya gaya masa kai zaka ci yanzu kenan wanda ba su ci ba yaya kuma fa yanzu fa saboda damsul basirati fa in wata siyasan ta sake tasowa ko wajen shi za ta sake komawa saboda damsul basirati yanzu ba shafewan basira ba don Allah bokan nan fa shi ma yana son kuɗi bayan yana son kuɗi yana da ƴaƴa ƴaƴansa suna son kuɗi duk bai ɗaura 'ya'yansa a shugaban ƙasa ko gwamna ba sai kwai ne kawai za ka zo ka ajiye masa 300,500 ka ce ne maka aiki ta yaya in yana da hanya ya san wannan miliyan kaza da za ka bashi fa in ya isa asusun gwamnati zai ji da ninkin ba ninkinsa sai jira kuma kai sai ka zo ka bashi ba zai taɓa yiwa ba wani a ce wai ya baka maganin kasuwa wanda yake da maganin kasuwa yaya zai yadda ya zauna yana jiran ka zo ka ɗauki 2,500 ka bashi shi ya baka maganin kasuwa shi ba son kasuwan da shi ba son kudin da shi kasan matsalar mutanenmu su ne shi ne galibi ko kasuwa mutum ya shiga so yake yi tsundum yana farawa ya kudi so yake yana farawa ya kudi Allah kuma bai tsara haka ba ana tafiya ne ɓabakan an ɓabakan mataki-mataki mataki-mataki ba gaggawa a rayuwa wani ga ya postin ya ce wai ka dinga bi a hankali saboda jirgin sama ma kafin da ta sai ta ɗanyi tireke sai wani ya ce kai karka bari masu waɗannan maganganun su rudar da kai helikopta ba ta tireke ya ce shi yasa helikopta ba ta nisa a rayuwa yi shi yasa helikopta ba ta nisa yi tashi kawai da ke ta bata ta yakin kaga bata nisa to in dai kana so kai nisa a rayuwa wallahi sai ka wahala a hankali ake bi a hankali ake bi kawai ka tsaya ka roki Allah shi kadai ka wanke zuciyarka ka tsaya a wajen Allah ka kalli annabi Ibrahim da ya zo tambayi mutanensa ya same su ya ce musu ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun ya ce musu wannan mutum-mutumin da kuka hada kuka dukufa kuna bauta musu me su suka ce a ba komai ba ne bal wajen na ba ana ka zalika ya falo mu ma kawai mun taso ne muka ga iyayen musu na yi sai ce to bari ku ji a fara aitun ma kuntum ta abudu ya ce kun ga duwai na babin da kuke bauta musu antum wa aba ukumul aqdamu da ku da tsoffin iyayenku da suka mutu suka wuce ya ce to barin ga muku fa innahum aduwli illa rabbal alami ya ce dukkansu ina gaba da su wanda kawai ba ni gaba da shi shi ne ubangijin talikai sai ce allazi khalaqani fa huwa yahdi Allah shine wanda ya halice ni saboda haka shi zai shiryar da ni kaga shiriya wallahi baiwa ce daga Allah in kaga Allah ya shiryar da kai ka zama mutumin kirki wallahi kai godiya ma Allah ka zama mai godiya ma Allah kaga annabi Ibrahim ya ce Allah allazi khalaqani Allah shi ya halice ni shi ya halice ni yanzu duk duniyar nan waye isa ya musu da mu cewa Allah ne ya halice mu kai ba ma mutum ba Allah da kansa ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalu fastami'ula Allah ya ce ya ku mutane ga wani misali nan Allah ya buga ku saurara ku ji wannan misali Allah ya ce innal ladzina tad'una min dunillah lallai waɗanda kuke kira kuma bayan Allah kuna bauta musu kuma bayan Allah Allah ya ce wallahi ku ji da kyau lan yakhluqu dhubaban har abada ba za su iya halittan kuda ba su halicci kuda Allah ya ce ba za su iya ba wala wujtama'ula ko da dukkan su za su haɗu a haɗa duk wani abun bauta kuma bayan Allah su haɗu kowa ya kawo tunaninsa da shawarinsa a halittu kuda guda ɗaya Allah ya ce wala ba za su iya ba kai sai Allah ya ce ba masu halittu kuda ba bari ka ga wani iko wa in ya sulubu humu zubabu shay'an in kuda ya lakaci wani abu a wajensu la ya san izu humin Allah ya ce ba su isa su kwace ba kana shan mangwaro sai kuda ya zo ya lakata ya zaka yi shi ya ka bi shi kwace yana da wannan ƙarfi ba da shi kai mutum ne ka zo ka yanka sai ya bi ka sai da dutse ya wurga ma amma kuda fa wurga ma dutsen mu gani kaga ashe halitta ba mai iya yi in ba Allah ba ba mai iya yi in ba Allah ba shi sa annabi Ibrahim ya ce allazi khalaqani Allah shi ya halice ni sai ya ce fa huwa yahdi Allah shi zai shirye da ni hanya madaidaiciya shirya aikin Allah ne in kaga Allah ya shirye da kai ka zama mutumin kirki Allah ramma ne kai ɗalibin ilimi ne kai ɗan agaji ne kai a kai ɗan hizba ne kana hidima ma addini ne kar kai ma Allah alfahari kai godiya ma Allah inda Allah ya ga dama wallahi da yanzu kai ɗan iska ne jama'a ba haka bane waɗanda kake ganin su a harkan banza zinace-zinace shaye-shaye sara suka wane ne wane ne kai ka kalle su da kyau daga gani kai ka san ba dabaran ka bane sa ka zama mutumin kirki ka san wani in ya gan shi a hanyar nagarta gani yake addinin ma taimakon taimakon addini yake yi wallahi in kaga Allah ya daura ka akan harkan taimakon addini kar ka ji ranka cewa wai kana yi ma addini ne ka ji ranka cewa kana yi ma kanka ne saboda in ka ce ba za ka yi ba ma wa in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum kai addinin ma Allah ya ce in ka fasa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'ib Allah ya ce a ya ku masu imani duk wanda a cikin ku ya ce ma ya bar addinin ya yi ridda Allah ya ce ba kuma ya tafi abunsa ba sau ya atin lawo da kauni Allah zai zo da wasu mutane wanda in sun zo yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah na son su suna son sa a izzatin azillatin alal mu'minin suna masu kaskantar da kansu gaban yan uwansu mu'minai a izzatin alal kafirin suna masu izza game da kafirai yujahiduna fi sabilillah za su yi jihari don daga kalmar Allah wala ya khafuna lawmata la'in ba sa zargin ba sa shayin zargin mai zargi Allah ya ce to fa in kaga Allah ya ɗora ka akan wannan zalika fadlullah yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah yake bada ita mu wanda ya ga dama saboda haka in ka ganka akan harkan shari'a akan harkan addini ka nutsu kar kai ma Allah fariya kar kai ma Allah alfahari yamunnuna alayka an aslamu Allah ya ce ga wasu nan sun zo suna maka gori wai sun musulunta Allah ya ce la qul la tamunnu alayhi islamakum Allah ya ce kar ku goranta mun musuluncin ku balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin in ma akwai gori me bin bashin gori ai Allah ne ya cancanta ya muku gori saboda shi da ku dai kai duk wani harkan addini ma in ka ganshi Allah ya daura ka a kai ka kalli harkan ka gani yau in kace ba da kai ba da Allah dubbanninka nawa ne suke yi nawa ne suke yi kaddara kai mai kudi ne ka tsaya kawai ka yi lissafi yanzu ka gani a cikin garin yana ɗin nan ko a cikin shirin local government duk masallatan da ake da shi nawa ne aka jira sai da ka bayar dubu ɗari gaban aka gina nawa da baka bayar an fasa gina su ashe kenan ya nuna in ma Allah ya baka baka yi ba za a yi za a yi karatun alkur'ani ne karka ji maranka cewa kana yi ma Allah ne wataƙil babu mamaki ma kana karatun alkur'anin ka a cikin garin shirar ma aka ce a fito da mahaddata baka cin mutum ɗarin farko kaga ke na ashe kai ma duk kayi makanka ne kayi makanka ne balle a je a duniya ma waya san da zaman ka kayi makanka ne saboda ka in kaga Allah ya shirye da kai ya datar da kai akan hanyar nagarta wallahi kai godiya ma Allah kai godiya ma Allah kana harkan wa'azi kana harkan yada wa'azi kana harkan agaji kai dan hizba ne kai kana cikin waɗanda suke taimakon addini ne Allah ya maka wannan gam da katal din karka ji maranka cewa kana taimakon Allah ne ko kana taimakon addini ne ka ji maranka cewa kai ne Allah ya taimake ka da daura ka akan wannan yana da bayi miliyoyi wanda in ya ga dama zai daura su ba kai ba kai zabi ne ya maka kai ne ya zabe ka ya daura ka akai sai ka yi godiya ma Allah kaga annabi Ibrahim ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdi sai ya ce wallazi huwa yud'imuni wa yasqi Allah shi yake ciyar da ni shi kuma yake shayar da ni shine Allah ya ce wa huwa yud'imu wa la yut'am Allah shi yake ciyarwa shi ko ba a ciyar da shi Allah shi yake ciyarwa a cikin hadisul qudsi Allah yana cewa ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtu Allah ya ce dukkan ku bayina kowa mayunwaci ne sai wanda na ciyar da shi fasta'imuni ud'imkum ku nema ciyarwa a wajena Allah ya ce zan ciyar da ku saboda haka Allah shi yake ciyarwa shi yake shayarwa Allah shi yake ciyarwa Allah shi yake shayarwa ba a neman ci da sha a wajen kowa in ba Allah ba matsayin da mutane da yawa suka tsinci kansu a kansu a ciki shine rashin godiya ma Allah wannan shine abin da da yawa yake kai mu ya bar mu shine rashin godiya ma Allah Allah fa tsarin duniyan ne tsarin da yawa duniyan ne wallahi bai tsara cewa kowa zai kuɗi ba duk yadda mutane suka kai ga bala'in son kuɗi akwai wayanda su dole a talakawa da su rayu a talakawa da su mutu duk yadda da ai duk yadda za su nemi kuɗi saboda haka ka hutasar da kanka ka tsaya a matsayin da Allah ya ajiye ka matsayin da nake kai yanzu kullum abin da manzo Allah yake gaya mana shine unzuru ila man asfala minkum ku dinga duban na ƙasa wala tanzuru ila man huwa fawqakum kar ku kalkar kalli na sama matsayin da nake kai yanzu in ina ganin matsayin bai mun ba to in kalli ƙasa na akwai wanda shi yau in ya iso inda nake to a wajen shi alhamdulillah ashe fa kenan ni ma ya kamata da yi godiya ma Allah kullum ina ba mu misalin nan in har kaga wani ya wuce da katuwar mota ka ji haushi don me Allah bai baka ba in har kaga wani ya zo da babban gida ka ji haushi don me Allah bai baka ba in har kaga wani da miliyoyin kuɗi ka ji haushi don me Allah bai baka ba to fa ya kamata ka je asibiti kaga wayanda suka kone ka ce don me Allah bai saka kone ba ka kalli yan hatsari ka ce don me Allah bai sa ka yi hatsari ba in dai har ka gode ma Allah da ya sa baka yi hatsari ba ka gode ma Allah da ya sa baka kone a gobara ba to ka gode ma Allah da ya raba motoci banda kai in har ka gode ma Allah da ya raba konewa da hatsari banda kai to ka gode ma Allah da ya raba motoci da kudaje da kudade da gidaje banda kai in har ka yadda hikima ce ta Allah ta sa ya sa wane ya kone ba kai ba wane ya hatsari ba kai ba wane yana cin an samar oxygen yana bainal mauti wal hayati ba kai ba to ya kamata ka gane fa hikima ce ta Allah ta sa ya ba ma wani mota ba kai ba hikima ce ta Allah ta sa ya ba ma wani kudi ba kai ba to matsalar mutane shine kowa so yake kudi Allah kuma abin da yake nufin mu da shi ba arzikin duniya ba rahama rahama kaga wani da kake ganin shi kullum a masallaci wallahi zaman lafiyar shi a duniya shine karye kuɗi wallahi wani zaman lafiyar shi a duniya shine karye kuɗi duk yanda zai gaya ba yana kyamatan mazinata yana kyamatan mashaya yana bai da kuɗin yini so ya ci gaba da kyamatan su Allah ya ci gaba da dawo da shi a talakan sai tafi aljanna ya fi masa sauki Allah da kansa hadisul qudsi yake cewa inna min ibadi man la yuslihu illa al-faqr law aghnaytuhu la afsadahu zalika Allah ya ce cikin bayina akwai wanda ba abinda zai gyara shi ya zama na Allah in ba talauci ba Allah ya ce daga ran da na wadata shi to daga ranan ya lalace kenan daga ranan ya lalace kenan saboda ka ba mamaki kai kana ga ya kamata Allah ya baka irin kudin wani baka sani ba imanin wani ya kuna ka karfi yanda kake ganin shi nan a haka a haka in ka iso inda yake bakin mazinaci za yi Allah kuma so yake ka lallaba da imanin ka tafi aljanna sai barka a talaka da an shiga aljanna ba talauci ya kare ba talauci na da iyaka in ka mutu dole ya rabu da kai sai dai kuma in baka bi Allah ba kaga zulumatun ba'du ha fawqa ba'din kenan ka samu talakan talau bayi da ko sisi kuma bayi sallah kaga duhu akan duhu kenan duhu akan kaga shi zai minan nari ilan nari ya gama shan wuta a duniya ya je lahira ya tuta ai kaga ai wanda mai kudi shi ya rada na duniya ai amma talaka fa saboda haka Allah yake cewa walau basallahu rizqa li ibadihi labagau fil ard inda fa Allah ya shimfida arziki ma bayinsa kowa yayi kudi Allah ya ce wallahi za a wuce iyaka a bayan kasa da ai zalunci Allah ya ce walakin yunzilu bi qadarin ma yasha Allah ne yake sassaukarwa gwargwadon abin da ya so kai yanzu watakila baka iya noma ba wanne zai je can daji yayi noma ya noma maka shinkafa da wake da waye kai ka je ka bada dubunka a baka shinkafa in kowa yayi kudi wa zai noma me za a ci kai baka da karfin kwasan sakawai wani shi kuma hanyar samun kudinsa kenan kwasan sakawai to in kowa ya kudi wa zai kwashi sakawai kai baka da karfin da zaka yi gini wannan gidan da kake ciki baka da karfin gina shi wani ne zaka nemo da leburori a yi kaza a kawo maka simintin wani ne ya hada saboda yana neman kuɗi bulorin wani ne ya hada saboda yana neman kuɗi wanda zai zo maka yi wayari ya yi filasta ya yi kaza duk saboda yana neman kuɗi in kowa ya yi kuɗi wa zai gina ma gidan ba zai gina maka gidan saboda kaga ashe ba tunanin cewa wai lallai lallai lallai sai na yi kuɗi ba ne ba shi ba ne ba shi ba ne abinda ake dubawa in Allah ya rufa maka asiri to kai masa godiya kai godiya ma Allah mutane da yawa suna fadawa cikin butulci ma Allah a cikin al'ummar da akan samu gidan da za a yi sati guda ba ɗora tukunya ba shi kullum a gidansa da a yi girki sau uku amma an yabto bakin titi yana korafin cewa ana talauci yanzu wannan don Allah sai yaushe zai gode ma Allah sai yaushe zai godiya ma Allah wai shi a ganinsa maganin talauci shine Allah ya bashi katafaren gida irin na 'yan majalisu Allah ya tara masa kuɗi ya bashi manyan motoci to shi a ganinsa ya maganin talauci kenan dan Allah ka je asibito asibitocin mu ka gani nawa nawa ne miliyoyin mutane wanda sun fi shekara biyar suna kwanci a asibiti kudin ma ba sa iya mora yau in zai ɗauki duk abin da ya mallaka da gidajensa da motocinsa da komai ya bayar ya samu lafiya ya ci gaba da yawo a cikin gari irinka wallahi zai yi amma Allah bai bashi ba abokinsa mai kuɗi in ya zo ya gaishe shi ya ɗauki ɗan dubu ɗari biyar ya bashi ya ce Allah ya sauke ya wuce wannan dubu ɗari biyar ɗin ba ta isa ta maza magani ba gwamna in ya zo ya gaishe shi ya ɗauki ɗan dubu ɗari biyunsa ɗari biyar ya bashi ya ce Allah ya sauke wannan ya zo gaishe shi ɗauki duk an tara masa a iya gaishe shi kawai an tara masa kuɗin da kai aka baka jari har ka mutu ka bar talauci amma har yanzu yana kwanci a asibiti har yanzu yana kwanci a asibiti ashe fa kai da Allah ya rufa maka asiri lafiyanka kalau ya kamata ka yi godiya ma Allah wani yanzu ya tara kuɗi ya yi katafarin gida ya sa AC amma AC ta zama fanko likita yana shi shan AC kai ko yanzu da ka je ka samu katifar ka bar da je ka sa fankan ka nan ba biyar ka warware kai baccin ka yanda yanda kake bukata a kalla shi gani yanzu in mutum mai kuɗi ne rashin lafiya lube shi yaje asibiti ya tala likita ya ce masa ranka shi dadi ka ci mai ya maka yawa kaga su lettuce da zogale da kabeji da wane ne akwai vitamin akwai waye a jikinsu kai kuma talaka in kaji sai a ce ka ci ganye ya ma yawa a maka farfesun kaza a maka farfesun kifi a maka kaza a maka kaza saboda haka shi mai kuɗi an ce bar cin kuɗin sai ya ci zogale kai kuma mara kuɗi iya kuɗin ka na cin zogale ne an ce ka ci kaza mai yayi kaɗan a jikinka to ya za yi kenan ya za yi kaga matsala ta shigo ai matsala ta shigo saboda haka shi yanzu ga kajin nan jingima a cikin fridge amma sai dai mata da yaya su ci amma banda shi shi an hana shi kuma yanzu ka duba maka ga mafiya yawan mutane kamar yadda na ambata sun fi tsoron bayin bayin Allah akan Allah mutuwa fa baiwar Allah ce in ya je likita ya ce masa karka sake cin kaza ya bari kenan karka sake cin naman sa ya bari karka ci magi ya haƙura karka sha siga ya bari amma da ka samu ya fi shekara arba'in yana cin riba ana gaya masa Allah ya hana amma ya ƙi hannu saboda haka ya iya hannu da hannun da hannun Allah amma talaka fa samina wa ɗana ne sam'an wa ba'atan ne da likita ya gaya masa ga abin da nake bukata to shikenan ya ji ya bi kenan ya ji ya bi Ko- duk kuma me ake tsoro mutuwa ne alhaji mutuwa kuma ko baka da diabetes zaka mutu ko ba diabetes zaka take ko da mai bai mai hawa ba zaka mutu a wani ma ba mai ne yake masa kaɗan ya mutu ba kaga na'am in aka ce maka kaza harkan kula da lafiya ne ka kula da lafiyanka abu ne mai kyau Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ka jefa kanka zuwa ga halaka in an ce maka kaza yana da illa a lafiya ka kiyaye wannan abu ne mai kyau amma kuma dokar Allah fa ita ce a gaba dokar Allah ita ce a gaba saboda haka mafiya yawan mutane wallahi mun fi tsoron bayin Allah sama da Allah duk inda ka ce ma mutum yanzu ka ce masa in kai kaza aljanu za su kama ka za ka ga yana taka tsantsan yana tsoron aljanu amma in ka ce masa in kai kaza akwai wuta in ya dan ji dan nasiya mata dan ratsa shi ne da ya dan sha kwana haka yanzu kai da Allah wutan nan innahum yarawnahu ba'ida yana ganin wutan fa ba yanzu bane aljani kuma in ya kama shi kaga yanzu yanzu ne dai bugwai so don haka arziki ka sani cewa duk abin da za ka samu wallahi Allah ya riga ya rubuta shi tun kana cikin mahaifiyanka Allah ya turo mala'ika wannan mala'ikan da ya zo ya rubuta aka ce mala'ikan nan in ya zo za a baka alƙalami a ce da hannunka rubuta a ce na farko bi katibi rizqihi abu na farko kina a ce rubuta arzikinka me za ka samu a duniyar nan da me kake so ka dinga karyawa wani sai ya duba kaf abincin duniya ne gaba abin da ya masa sai tuwon gero sai ya rubuta haka kuma dai mutu yana ci bayan da ya iya wani ya rubuta Allah yana son karyawa da shayi da wainan kwai sai ya rubuta shikenan sai da goma yana haka saboda kan ka ja haushin wani ma haushin kanka ne kai ka rubuta kayanka sai a ce bayan nan kuma sai a ce wa ajali sai a ce to rubuta yaushe za ka mutu yaushe kake son mutuwa sai ka kambato shekarun da Allah ya ga dama ya ka rubuta wani dai ce Allah ya sa na rubuto da yawa to ka ko ka rubuta da yawa dai zu na su kare sai a ce rubuta ayyukanka a ce rubuta makomanka wuta ko aljanna wani ya kalli aljanna ya ce me zai yi da aljanna Allah sa wuta kaga duk fa Allah ya riga ya gama raba arzikin nan abin da ya rage shi ne kawai kowa ya haƙuri duk abin da ka ga ka samu wallahi iya naka kenan iya rabanka kenan in ka ga boka ma ya maka aiki ka je ka samu inda ka yi haƙuri ka jira wallahi za ka samu ba boka ba ne ya sa ka samu dama Allah ya rubuta naka ne sai dai rashin haƙurinka ya sa ka nemo ta hanyar haram in ka ci riba wannan abin da ka ƙara a riban nan wallahi da ka haƙura ribar ka ce ta kai wannan matakin in kai sata ka samu wani abu da ka haƙura da sai ka samu wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce mala'ika jibrilu ya faɗa min a cikin zuciyata ya ce babu wani ran da zai mutu hatta ta takmila rizqaha wa tastawiba ajalaha sai ya cinye arzikinsa kaf kafin ajalinsa ya tale shi kai a wani hadisin annabi ya ce lau annabi na adama farra min ajalihi kama ya firru min al-maut annabi ya ce lau annabi na adam inda dan adam ya firru min rizqihi yana gudun arzikinsa kuɗi na binga kana gudu arziki na binga kana gudu kama ya firru min ajalihi kamar yadda yake gudun ajalinsa la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu ajaluhu kamar yadda ka san dai duk gudun da kai wa mutuwa zai riske ka hakanan arzikinka wallahi ko kana guduwa za ta riske ka yadda ka gafa kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum duk inda ka guduwa mutuwa za ta same ka ta ko ina ne wani sai kaga ya gama guje ma wani babban bala'in da ya kai ya mutu sai sha ruwa ya kware sai ya mutu yadda kaga ya sibuce ma wannan sababin mutuwan wancan ta kashe shi to haka da ka tsallake wannan sababin arzikin wancan kuma ya zama sababin arzikinka saboda kawai ka huta sadda kanka yadda kaga dai ka san dai ba yadda za ka yi da dole sai ka mutu dole sai ka mutu ko ka tara kuɗi wallahi sai ka mutu da yawa yawan mutane ibnul qayyim yace inda suna fahimtar me karshen duniya wallahi da ba za su nemi kuɗi ta hanyar haram ba ka tsaya kawai ka yi tunani ya ce ka kalli yadda ake karewa yau kawai ka yi makanka wa'azi ka gani mutum na da manya-manyan motoci ƙarshe fa mota na ƙarshe da zai shiga a duniya shine motar ɗeban itace a nan za a kwanta shi duk girman motarsa 'ya'yansa da matansa ba za su yarda sa shi a cikin wannan jib ɗin ba kuma motar tasa ce amma haka da a je a ce a ce liman a bamu namban direban motar gawa me ya faru alhaji ne mutu haka za a ɗora shi dole na abokan san da suke da manya-manyan motoci ba wanda zai da a sa masa gawansa a cikin mota duk girman gidan da yake da shi in ya fi kowa gida mai girma haka zai gangaro ya gangaro ya gangaro a sanya shi a cikin ƙasa wanda faɗinsa gaba ɗaya bai wuce haka ba haka za a saka shi da yana kwanciya akan katifa mai laushi ga fululluka nan ya jera fulluka guda nawa ga wani bargo nan mai laushi ga wane ne ga wane ne yanzu zai koma inda za a kwantar da shi ba katifa ba mayafi ba filo ba komai daga shi sai dandazon ƙasa da yana ganin ga matarsa nan ga 'ya'yansa ga abokai ga 'yan shan miya ga 'yan allah ya taimake ka ga 'yan ranka shi daɗe duk suna nan yanzu kowa zai watse bai shi daga shi sai ayyukansa ba wanda zai da ya zauna matarsa ma inda za ta jera sati biyu tana mafarkinsa neman magani na ta tafi wani mai take so shi ne menene ya faru alhaji ne ya mutu sati na biyu na ganin shi a mafarki ta ka gaya mata addu'o'in da za ta yi tabar ganinsa ta ka yanzu a mafarki ma ba ta san ganinka wani kuma fa dukka sanin cikin kabarin nan da ya tara na tara kuɗi don haram don wannan matan yayi don wannan matan yayi mai zuhuri ya ce dukka gama watan sanan ahibbatu ba da ashiri bayan kwana goma kowa ya manta da kai da ka mutu masu kuka sun gama masu ihu sun gama masu allah jikarare sun gama kowa ya koma bakin kasuwansa wani malam ya ce in ma kana so ka ga wai yaya mutane za su kasance game da kai bayan ka mutu a kalli kai ya kasance game da wasu bayan sun mutu babanka da ya mutu ka fasa cin nama ne ka fasa shiga wani ma sai babansa ya mutu yake yin kuɗi shi jin daɗin duniyar sai babansa ya mutu yake zuwa saboda kai baka fasa more duniya ba kar kai tunanin din ka mutu ya yanka su ma ba za su more duniyar su kar kai tunanin haka nawa ne ma yanzu 'ya'yan ba su da tarbiyya wasu sun ga uban da ya bata musu lokaci kawai su rage masa hanya eh amma dai ai law sabar alqatil da masal maqtul inda sun yi hakuri ba su kashe shi ba ma dai mutu ita mutuwa ba ta gaggawa kawai tafiya ake yi lokaci ne kawai ake jira saboda haka na'am duk bayan kwana goma kowa ya manta da kai kuma ka kalla al'adar mu ma yanda ake yanzu in ka mutu ko karkace ma na maka mummunan fata in mutum ya mutu tare da cewa kai din ma za ka mutu in mutum ya mutu an je an haɗu an gama kintsa shi an masa sallah an kai shi makabarta wallahi malin kafin masu kai shi makabarta su dawo mata a gida sun ɗora tukunya haka ne ko ba ka ba kafin masu kai shi makabarta su dawo mata a gida sun ɗora tukunya wani ƙaninsa da wani babbansa da yana ganinsa lokacin yana raye bayi da abin da zai ci bai iya taimakonsa ba kafin su dawo ya aiko da buhun shinkafa ya aiko da galan ɗin manja wancan ya aiko da kwalin magi wancan ya aiko da kaza wai duk a zo a taro a ci kuma karka ɗauka addu'a ake masa me ake yi gulma yau in mutum ya mutu yanzu karka barbatun ma mata a gida barbatun ma lokacin da ake tafiya makabartan ba saurari taɗin da ake a motan da za a kai shi ba taɗin makabartan ake yi ba ba taɗin mutuwansa ake yi ba wani ne kawai da ya malam wani tun shekaran jiya nake neman sa yaya batun ka kaza kazan nan eh wallahi kajin nan sun suna ta girma baka zo ka gani ba ya ma manta da gawa za su kai yanzu yana batun kaji ya manta da cewa za ta fi kai gawa ne in an je makabarta ma yanzu sai ka ga iya wanda suke kan kabari su ne wanda suke da alaka da gawa yan uwansa sauran mutane fa an yi gurub mutum bakwai an yi gurub mutum biyar an yi kaza an yi kaza kowa sun warwatsu ana taɗin duniya har a gama binne shi a gama addu'a duk ba san ana yi ba duba san ana yi ba iya duniyan kenan ba saboda ka in ma ka yi ta shirka ma Allah ka yi ta haɗa Allah da wasu don ka tara duniya wallahi ƙarshen ta ke ƙarshen duniyan kenan to gwan- gwanda ma baka gyara tsakaninka da Allah ko da ka mutu a talaka wallahi ba matsala amma duk kudinka in ka bata da Allah ka je ka gamu da Allah kana mushirki kudinka ba zai maka amfani ba yau malayin fa malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim dan lahira rana ce da dukiya da aya ba su amfani wa zai tsira wanda ya zo da kubutacciyar zuciya saboda haka annabi ibrahim ya ce musu wallazi huwa yut'imuni wa yasqi yace in ne rashin lafiya fa wa idza maridtu fa huwa yashfi in ne rashin lafiya Allah shi yake bani lafiya saboda haka daga ƙarshen ƙarshe ya ɗan uwa mu tsaya wajen kaɗaita Allah da bauta da duk abin da muke so a rayuwa tauhidi in ka shiga damuwa ka kira Allah mafiya yawan mutane suna kuskura hanya mutum ya shiga damuwa sai zo ya ta mutane korafi mutane kuma iya kace ce maka Allah sarki wani ya shi abin da ya faru kenan kai Allah ya kawo fita shikenan iya abin da za su maka shikenan wani ma kuma kana hakaita masa damuwanka wallahi a zuciya daɗi yake ji yana ganin ka a cikin damuwa wallahi daɗi yake ji amma koma cikin dare saboshinka a ƙasa kar ka ɗago sai ka ji natsuwa a zuciyarka cewa Allah ya karɓa addu'anka Allah kuma in ya karɓi addu'anka ba gaggawa ake yi ba kar ka ce gobe goben nan dan yi a ba haka ake ma Allah ba kar ka ce gobe goben nan dan samu lafiya ba a ma Allah haka Allah yakan karɓa addu'anka ya maka abu guda uku na farko ko ya jinkirta maka arzikin saboda ya san samun shi a yanzu bala'i ne a gare ka ko kuma madadin ya baka wannan abin sai tare maka wata masifan da in ta zo za ta cinye abin da ya baka ninkin barinki ka ce Allah ban dubu ɗari Allah kuma ya san nan gaba ya rubuta maka wata rashin lafiya ne za ta ci miliyan ɗaya an baka dubu ɗari an sa ma rashin lafiyar miliyan ɗaya wace riba ka samu kai to Allah sai ya hana ka dubu ɗari sai ya hana ka wannan rashin lafiya sai ka zauna lafiya lafiya lau ba kuɗi shi kenan ko kuma ya jinkirta maka sai an je lahira ka ɗebe tsammani karen ka ba inda za ka tafi sai wuta ya ce to ka yi addu'a ba a baka wannan ba an baka aljanna a wani dinsa ka ga ya ƙarshen daɗi ke ne ƙarshen daɗi ke a nan za ka ga kana ta matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum malam ya ajal Allah yana amsa addu'an ɗayanku matsawar bai yi gaggawa ba ya ƙulu ƙadda autu rabbi ya ce na yi addu'an na roƙi Allah na roƙi Allah amma falon yusta jabli har yanzu Allah bai amsa mun ba to kana faɗin haka yi gaggawa kenan to ka ce ma Allah kar ya amsa kenan dan abin da manzo Allah ya ce kenan idza da'awtumullaha fa'zimu fi du'a in kun tashi roƙon Allah ku tsaya ku yi addu'an da gaske wala ya kulan na arukum kal ɗayanku ya ce in shi ta faɗi ne ce to Allah in ka gara maka bani fa inna Allah la mustakriha la annabi ce Allah ai ba mai tilas Allah ba masa tilas saboda haka mu tsaya mu kadai ta Allah da bauta wallahi iya abin da zamu yi mu tsira a gaban Allah shine mu zama masu tauhidi mu zama masu tauhidi kar wata musiba da taso maka ka fara tunanin wani dan adam kana shiga damuwa kawai tuna Allah amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa'a al-ard Allah shine wanda in ka shiga matsatsi ka kira shi yake amsawa Allah shi yake yaye cuta saboda haka kana jin ka shiga damuwa daga hannun ka ce Allahumma ajifni kace Allah kawo mun dauki Allah kawo mun agaji annabi nuhu da ya shiga damuwa mutanensa suka kari suka kanika suka yi masa tsawon da suka shi eh me fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir ya ce ya ubangiji an ci galaba a kaina kawo bin agaji Allah ya ce mai fafata hana abawa ba sama'i bima'in munhamir wa fajjanan arzo uyunan faltakal mawu ala amurin ƙarƙudu Allah sai ya amsa masa kalli duk annabawan Allah za ka ga Allah yana wa zakariya izna da rabbahu rabbi la ta zalmi farda wa an ta kai ruwa da annabi zakariya ya roki ubangiji sai ce Allah karka bar ni ni ɗaya ka ba ni ɗa kai ne mafi alkhairin masu gado Allah ya ce mai fastajabna lahu ووهبنا له يحيى منك أمسى مسا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين النبي أيوب يتي الله تشوتا تشافين كيني ما في جيك ما جنجي الله يتمي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر sai muka amsa masa annabi Yunus da ya shiga cikin kifi fa nada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wani jainahu min al-gham muka nisantar da shi muka tsayar da shi daga wannan damuwa Allah ya ce yanda kuga annabi Yunus ya shiga cikin kifi yayi wannan addu'an ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kuma muka tsayar da shi Allah ya ce wa kazalika nunjil mu'mini haka nan za mu ci gaba da tseratar da muminai haka nan muke tseratar da su kuma za mu ci gaba da tseratar da su in har suka shiga damuwa suka roƙe mu annabi kuma ya faɗa ya ce wannan da'awatu yunus addu'ar annabi yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba wani wanda ya taba shiga damuwa yayi addu'a da wannan addu'an da yaqini da ikhlasi sai Allah ya amsa masa in ka ga baka fita ba to matsalar daga gare ka ne inna Allah la yukhliful mi'ad Allah bai saba alƙawari in ka ga sun koyan haka to kuma ka binciki kanka kuma ka binciki kanka amma muddin kayi da ikhlasi baka tunanin kowa zuciyarka ba ta rawa tana can tana can Allah shi abin da yake so ka tsaya a waje a wajensa idza sa'alta fas'alillah idza sta'anta fasta'in billah abinda Allah yake so ka tsaya cak a gunsa in zaka nema taimako ka nema a wajen Allah in zaka roki wani abu ka roki Allah kar ka sa kwaɗayi a wajen wani in ka sa kwaɗayi a wajen wani Allah sai ya barka da wancan ya ce je ya baka shi kuma kuma ma yamliku na min kidame ko da ko daidai da lerin da ke jikin kwallon da bino bai mallaka ba Allah kuma shi yake mallakan komai in ta da ruhu la yasma'u du'akum Allah ya ce in kun kira su ma oho ba za su ji ba walau sami'u mastajabu lakum duk wanda yake roƙon wani koma bayan Allah Allah ya ce illa ka basu bi kaffaihi ilal ma'i kamar mutum ne ya zo ya gari ruwa a rijiya sai ya miƙa hannunsa ya ce ruwa taso ka shiga bakina dai shiga Allah shi ma ya ce wa ma huwa bibaligi Allah ya ce wallahi ba zai shiga ba saboda ka huta sanda kanka nemo guga kawai guganka kuma shine addu'a tashi kai addu'a Allah ya samu dace tun da zo an nuna mun cewa lokaci yayi sai dai maudu'in maudu'i ne mai faɗi kwarai da gaske tauhidi kadai ta Allah da bauta kadai ta Allah da bauta wannan shine iya tsiran bawa duniya da lahira Allah ka sa mu tsira duniya da lahira Allah ka sa mu zama masu tauhidi ka tsare mu daga shirka da haka kamar yadda muka ji bayani akan menene tauhidi rububiyya da tauhidul uluhiyya wanda su ne mafiya girman tauhidi musamman tauhidul uluhiyya kadai ta Allah da bauta shi kadai wani bangare na gaba kuma in Allah ya ga dama ya saki hada mu wani lokaci sai mu saki hada shi gaba da insha Allah ta'ala ta haka za mu dakata akan wannan iya abin da muka ambata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kusakurai Allah ya fi mana Allah ya gafarta mana kusakuran mu baki ɗaya ɗan uwa wayanda suka tsayu wajen ganin cewa wannan darasi ya kan kama tun daga shi ɗan uwa malam Salis da zuwa kan shi ɗan uwa malam Usman da kuma a malam Abu Salim ga babban limamin mu na masallacin Juma'a na Shira malam Haruna gaskiya lallai lallai sun nuna mun zumunci kwarai da gaske tun kafin tahowa na babu abin da zan ce musu sai dai Allah ya saka musu da alkhairi insha Allah da ni da ku dukkanin mu muna aljanna ina gaba kuna bi na a baya insha Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين
sani cewa farka daga baccin da muke yi taɓa Allah a wajen bauta hadari ne babba malam ya tattaba gurare da dama ba bukatar ta'aliki a kansu illa iya ka mutum ya sani komai Allah ne yake misali da zan ba guda ɗaya ne saboda za a yi sallah malam ya yi magana akan cewa arziki ajali da komai Allah ne ke biye da kai ga matakin ka ba za ka iya zama abin da Allah bai baka dama ba misalin da zan bada shine misalin mawaƙi na na Afirka shine Bob Marley a tarihi sa Bob Marley ya tsara a rayuwarsa zai shekara ɗari da hamsin wannan shine abin da ya tsara wa kansa don haka saboda yana da wadata da kuɗi da dukiya yanayin security da za su ba shi kulawa ta fuskar yanayin rayuwarsa kuma yanayin likitoci ƙwararru waɗanda a kullum sai an duba tun daga fatarsa har jininsa har jijiyoyinsa da ko'ina saboda a ga ko akwai abin da zai same shi babba da shekararsa hamsin a duniya zuciyarsa ta buga likitocinsa suka kai suka kawo aka ma aro wasu amma ba sai ne mutu saura shekara ɗin saboda haka ba inda za ka iya zuwa idan allah maɗaukakin sarki ya tsara maka rayuwa allah shi ne allah ba wani wanda ba shi allah ya tattar da mu allah maɗaukakin sarki ya saka mana da alkhairi kuma ya mayar da shi gida lafiya Allah ya sa mu yi amfani da abin da muka ji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Assalamu alaikum ana malam insha Allah gobe shi zai jagoranci sallar juma'a a shira kuma zai yi kutuba daga nan zai wuce bauchi sannan wannan darasi na tauhidi kusan duk sati malam Usman yana gabatar da wannan darasi a wannan masallaci na kitabun tauhid saboda haka akwai bukatar yan uwa su ci gaba da halatta saboda darasi ne mai faɗi wanda zai amfani mu insha Allah assalamu alaikum duk ranar laraba insha Allah